أمرنا باب الثاني باب النبي شيني على اسمه وأقسامه ما لزيت التونا أكن سونا لكما كركسو السع سونا يكسو كشنوا ليه سونا وفيه أتكون باب نبي tis'atu dawabit akwai ka'idoji kusan guda tara da malam zai tattauna a kai ababit al-awwal ka'ida ta farko yanqasimu al-ismu min haythu an-naw'u ila qismayn suna ya kasu ta hanyar nau'antuwarsa zuwa ga nau'i guda biyu idan suna nau'i biyu ne abu na farko ko ya zama to al-muzakkar abu na biyu ko ya zama to al-mu'annas domin a malamai na bangaren nahwu da sauran wasu malamai na wani bangare ba sa ilhaqin kunsa mushkil a cikin nau'in mutane shine wanda yake mata maza ko mutum ya zama namiji ko kuma ya zama to mace babu suna da ake sawa a ce wannan na mai halitta biyu ne amma kuma a shari'a za a iya samun a fiƙuhu a yi hukunci na rabon gado shi mutum kunsa mushkil rabon namiji za a bashi ko rabon masu a bashi kuma nan sai malaman fiƙuhu su tattauna wani ɓangare ya furin jayi suwaye abokannansa da sauran irin abubuwan da malamai suka bayani a kai amma dai inda wannan bayani ne ko namiji ko mace to ma da shi al-muzakkar nahwu Muhammad Asad da Qalam daga aje suna namiji kaga zaka ce Muhammad zaka ce Asadun Qalamun Asad zaki Qalam al-Qalam al-muannas nahwu um uwa ukht ir uwa fatatun yarinya wannan shine kaida ta farko الضابط الثاني قاعده تفرتبي كما ينقسم الاسم المؤنث الى قسمين shi suna na mace ya kasu kashi biyu sunan da zai amsa suna na mata kashi biyu ne abu na farko almu'annatul haqiqiyyu akwai suna na mace na haqiqa wanda ba tantama da zaran an faɗe shi kowa ya san suna ne na mutum suna na haqiqa shi ba shi yace yace shine ismun sunan da dalla ala insani yake nuni akan mutum ɗan adam au haiwanin ko kuma dabba ya libu take haihuwa au ya bibu ko kuma take yin kwai kagon shi ne sunan hakiki sunan abinda idan an ambace shi kawai an san suna ne na ɗan adam ko suna ne na dabba amma da shirin cewa wannan dabba tana haihuwa ko tana yin kwai na hau kuma ka ce ainihin fatatun kaga mace yarinya ko kuma kace fatatun mace kaga ai suna ne na muannas kuma haqiqi bakaratu suna ne na muannas haqiqi saboda saniya abu ne wanda kowa sananne cewa suna ne na wata dabba sananna to akwai almuannasul majazi akwai suna na mace amma suna ne almajazi ya amsa sunan mace amma ba cikakken ka'idoji ta kara ba kun an ce almajaz shine a wuce abin kawai shine ainihin ma tajawaza an mawdu'i shine duk abin da ya ketare game da yanda aka aje shi to akwai suna na mace amma bai cika sharɗan haƙiƙi ba sai ce ismun dalla ala muannas shine sunan da yake nuni akan abu na mace amma la yalid wannan abun baya haihuwa wala yalid ko baya kwai nahu sura sura wanzu da zo a ce wannan suratu sabbura wannan sura ta Allah gaba as-sabbura ba shi ko ba mace wace hakiki ko majazi al-qalansuwa ko qulunsuwa kula mace ce amma hakiki ko majazi wa ash-shajara aha majazi aha sannan as-sayyara majazi ne to amma da zamu ce da za mu zo mu ɗauko suna mu ce ainihin aishatu hakiki suna ne hakiki fatimatu kaga hakiki ne ɗaman to shi ne malayin kishe alhamama alhamamatu alhamamatu eh alhamama hakiki ne da dabara mata kwai a ba alhammam ba alhammama alhammam alhammamatu shine dabara ba hammam ba kuka ce wancan hammam ne to sai malam ya ce to kuma ko kuma dar kaga dar ma suna ne majazi ne majazi wanda ne ainihin mu'alatul haqqi majazi ne domin a larabci addaru sunan mace ne hadhihi dar eh za ta ce hadhihi za ta ce hada dar hadhihi darun wannan gida ne amma su a larabci mace ne mu amma a Hausa namiji ne to wannan shine adabu adabu tsali sai adabu tsali sai ka'ida ta ka'ida ta uku alamatu ta'nisi fil asma'i talata alamomi al-ta'anis na mace fil asma'i a cikin sunaye talata abu ne guda uku ina alamomin da suke cewa kaza mace ne alamomi ne guda uku suke tabbata da suna na farko shine akwai ta'u ta'anis al-marbuta akwai ta at-ta'anis ta mace al-marbuta kuma ta'in anita kamar irin su sayyaratu ne kashin تاء التأنيث المربوطة تاء التأنيث المربوطة إذا أنت تاء التأنيث المربوطة أظن تاء التأنيث المربوطة كما كان شيء عيني البقرة البقرة ga wannan ta rubuta shi dokar buka sai ko saboda rihawaj al-baqara as-sayyara wannan ma ta rubuta shi dokar buka ce al-qalansuwa al-qalansuwa ita ta rubuta shi dokar buka ce haka nan da za mu kawo الشجره ka kuma ta wata ita marbuta ce da za ka kawo al-fatima ka kuma kuma ta'un marbuta ce to shi daga cikin alamun da ke gane cewa kaza wannan da mura fata idan mutum mai gogewa ne kare je ba wani yawwa kenan malashi daga cikin abin da ke nuni akan alamatu ta'anis fil asma'i akwai ta'ut ta'anis al marbuta ta tamace wanda ta zama to rufaffa ce nahu fatima aisha abu nabi akwai alif ta'anis al maqsura akwai alif ta mace al maqsura ko da kace ta ism maqsur nahu kaga salma najwa laila to kaga wannan menene alaman cewa mace ce shine ainihin kaga kace laila salma kaga najwa to wannan alif wannan ita ce ake ce alif alif maksud alif maksud ألف المقصور ألف المقصور kenan wannan kala ganin da kamar ya ce to sunan da alif al-maqsur ma'an alif al-maqsura kenan alif al-maqsura shi ne ainihin sunan da kenan alif al-maqsura to in kaga irin wannan to haka tafi kowa wannan kawai suna ne na mace kuma iya cikin alamat ta'anis fil asma da kaga wannan sunan ya zo da alif irin wannan to kawai sunan mace ne akwai alif ta'anis al-mamduda akwai alif ta mace amma al-mamduda wanda take da madda sahara amra kaga da kace sahara sahara irin su bayda sauda kaga akwai madda ko
sahara bayda sauda to wannan alif din in zaka ce ma aliful mamduda saboda tana da madda to ita ba wannan in ka ganta to ka sani cewa wannan suna yawwa na mace ne yawwa wannan suna na mace ne yawwa wannan suna na mace ne shine aliful ta'anis al mamduda nahwu sahara hamra wannan duka aliful ta'anis mamduda mamduda ne sannan ma da ya ci gaba da cewa ad-dabitur rabi' ka'ida ta hudu kuma yankasimu lismul mu'annas suna wanda yake na mace ya kasu min haisu ittisaluhu ta hanyar saduwarsa aw adamu ittisalihi ko kuma rashin saduwarsa bi alamati ta'anis ila thalathati aqsam game da alamomi na kasancewa kaza mace ne zuwa ga karkasuwa guda uku abu na farko akwai al-mu'annasul ma'nawi kina wannan mala abin da zai tattauna nan akan adamu rabi' ينقسم الاسم المؤنث من حيث اتصاله من حيث اتصاله او عدم اتصاله بعلامه التثنيث الى هذا الاصل kenan ana zai yi shi a dunkule suna na mace ya kasu idan aka dangana saduwarsa ko kuma a'a rashin saduwarsa da alama ta mace zuwa kashi uku na farko akwai al-mu'annasul ma'nawi akwai suna na mace al-ma'anawi wanda ya ba da ma'ana suna na mace al-ma'anawi wanda ya ba da ma'ana cewa suna mace ne sai shi ma dalla ala mu'annathin shine sunan da yake nuni akan mace haqiqiyyin na haqiqa wa laysa bihi alamatu ta'lis amma ko babu alama mace dai gashi sunan mace ne na haqiqa amma kaga babu alamar da take nuna mace ce ai alamar da take nuna mace a guda ne kuka gani guda guda ko ta'ul marbuta alif al maksur alif al maksura sai sai alif marbuta to wannan babu babu ta'ul marbuta babu alif al ta'nis al maksura babu alif al ta'nis al mamduda kaga kaga ce hind sunan mace ne zainab sunan mace ne amma akwai ɗaya daga cikin abin da an fata baya to wannan yake ce mu'annas ne amma al-ma'nawi na ma'ana yawa to sannan sai ma da yake cewa abu nabi akwai al-mu'annathul lafazi akwai suna na mace amma wani lafazi ne ba a lafazin ne na mace amma a ma'ana suna namiji sai ma da shi shine ma dalla ala muzakkari shine sunan da yake nuni akan na namiji sunan namiji wala hikatu kuma ta haɗu da shi alamatu ta'aris alama ta mace nahu hamza hamzatu kaga ta uta arisa zuwa magomi Allah shi muzakkari wannan ya ce ko mu'annas sai amma lafazi in su muawiya kaga shi ma muawiya suna nami na namiji idan wace mu'annas da amma mi al-lafzi ba ta ce mi ma'anawi abu na uku akwai al-mu'annasul ma'anawi al-lafzi kuma suna ne ya bada ma'ana ta sunan mace kuma a lafazi ma ya cika sharaɗa to shi ne bagari a baya shi ne a malace shi ne madalla alamu annasin shi ne dukkan abin da yake nuni akan sunan mace a haƙiƙiyun na haƙiƙa wata sanar biyi alamar ta'anis sai ya zama kuma alama ta mace ta sassu da shi kamar fatima salma amra sahara ai ba ya kashi ko mun ga shi a baya ko kaga wani ilimi ne ma da ya bada shi a kyauta yawwa kenan mu'annas kala uku ne a mataki na farko da malai bamu ya ce akwai a sunan da gane sunan mace na hakika da za a iya gane sunan mace ne akwai alamun guda uku ne akwai alamatul ta'ul marbuta akwai alamatul ta'ul mabduda akwai alamatul ta'ul maksura sannan kuma idan an zo za a lura cewa kaza ya zo da suna na mace shi kashi uku ne akwai sunan da zai zo gashi suna ne na mace amma ko babu alama ta ne ta ta'anis kaga zainab babu alamar ta anisi irin ma misali ma hindu babu da ta anisi gabar misali kuma a irin a irin gida mai iya cewa a irin su wani su zana a cikin sunaye da bawon shi kisa ba su da ta anisi na na zo yi kuma kai da na tuna wace ne a kuma ne aha lantana kaga lantana ita ba gani babu to irin waɗannan ababe duka zamu ishewa muannas ne al-ma'nawi lafzi kuma shi kuma gashi a lafazin sunan namiji ne sunan mace ne amma kuma a ma'ana fa sunan namiji ne a rubuce sunan mace ne amma a lafazin sunan namiji ne sai ko mu'anatul ma'anawi shi ne wanda suka sharka duka to sai mu je abdabit al-khamis qa'ida ta biyar shi ne yankasimu lismu min haisu al-adad suna ya kasu idan aka kasa shi ta bangaren abin da ya shahi adadi ila talat aksam zuwa ga kashi uku kenan da za a tambaye mu suna bangaren adadi ya kasu kashi uku ne a larabci babu na hudunsu na farko kun suna zama mufradi ne mufradi ko shine ma dalla ala wahidin aw wahida shine duk sunan da yake nuni akan sunan mutum daya ko kuma sunan mace daya na ku kaga Muhammad sunan namiji ne guda dago Fatima sunan mai mace ce guda daya sai musanna suna wanda yake nuni akan mace biyu wani akan mutum biyu afwan shine ma dalla ala sunani aw isnatayni shine sunan da yake nuni akan maza biyu ko ko mace biyu amma da sharadin cewa bi ziyarati alifin wa nunin a samu daɗin alif da nun au ya'in wa nun ko kuma a samu daɗin ya'in da nun ala mufradi akan mufradinsa muhammad in ana so ya kuma musanna sai a ƙara ne alif da nun muhammadani al-muhammadani fatimatu ya ce mi al-fatimatani ko kuma waladun madrasatun aha sa'atun جوالة قلنسوة قلم to kaga wannan zaka kara masa alif da da nun ne zama guda biyu sai ma da ce abu na uku kuma sai jam'un sai jam'i da dukkan karkaso sa mana zai zo akan nau'in jam'i amma kuma a yanzu iya so namu cewa suna dai akan adadi min haythu al-adad yankasimu ila talata ko a ce sunan mutum daya ko kuma sunan abu guda biyu ko ko suna abu guda uku sama da haka shine ainihin jami'i kenan shine ma dalla ala akthar min isnani shine duk abin da ke nuni akan sama da mutum biyu a wisnatayn ko kuma sama da abu, abu guda biyu na mace nahwu al muhammadun kaga jami'i ne ko al fatimat jami'i ne shi ma haka nan ko kace mi kace madaris shi ma jami'i ne madaris din da yake ba wadannan jami'i ne jamu taksir ne to amma ya shiga cikin jami'i ne ko sai ad-dabit as-sadis qa'ida ta shida al-jam'u thalathatu anwa jam'i kashi uku ne bayan ya ga ya nuna mushi a dunkule ko ya nuna mu a dunkule yawa ya nuna mushi a dunkule shine jam'un da yace ma dalla ala akthar min isnayn aw sunatayn ko to sai ce jam'ul muzakkar salim akwai jam'in maza lahiyayye me yasa ka tashi maza lahiyayye saboda ko babu bukatar ya kare lahiyayye ne muslimun in ka tashi jam'in sa ba za ka karya shi ba kawai za ka tsara shi wawo da rubu sai zama lahiyayye ne gidan kaga jam'i bai taba shi ba shi da ainihin salim ne in an ce wani salim salim ne lahiyayye kenan yawwa kenan shi ne ma dalla ala akthara shi ne duk abin da yake nuni akan sama minit zai ne game da abu guda biyu bi ziyadati wawin wa nunin ya zama to an dada waw da nun aw ya'in wa nun ko kuma ya da nun ala mufradi akan mufradin sa me yasa ma da shi ya'un da nun ko a ce mu'minina muslimina akan yanda ya hado akan halatul nasbi wal wal jar jaa al muslimuna jaa fi'l madi mabni ala al fath la mahalla lahu min al i'rab al muslimuna fa'il marfu'un bil wawi إنه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وجد ما جمع المذكر السالم يرفع بالواو تو أما كتي رأيت المسلمون ذا كتي رأيت فعل وفاعل المسلمين رأيت المسلمين المسلمين سير مفعول به منصوب بالياء يوا كده كده مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء لانه والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ها كما مررت بالمسلمين shi ma dai za mu shi ya kunki ce yawa to shi zama nake cewa kana iya ganin ya'un da nunun ko kuma wawun da nun على مفرده نار نجح المجتهدون إن الله يحب المحسنين أدافع عن المجاهدين كذا للي الله يلا سما سوتاوا أدافع إنا بعد كاريا عن المجاهدين كما سوق أي وكذا أنا أقول كذا مجاهدين أنا يازو مجرور نبي حرف الجر أي هو مجرور بحرف الجر sai abu na biyu shi jami'i akwai jami'ul mu'annas salim akwai jami'i na mata da hiyayye me yasa aka ce shi jami'in mata da hiyayye saboda shi ba in ka zo za ka kama su alif da ta'u ne muslimatun muslimat mu'minatun mu'minat ba zai kare ba shine jami'ul mazid shine jami'in da aka rada masa bil alif wa ta alif da ta'un ma dalla ala akthar min isnatayn shine dukkan jami'in da yake nuni akan sama da mata biyu بزيارة ألف وتاء تهي هنيا الآلة مثلا ألف دتاء على مفرده أكا مفرد إنسا نحو مسلمات ده حمامات حمامات سي جمع جمع التكسير أكو جمع الكريي شيني ما دل على أكثر من اثنين شيني دكا جمع شكو يحالا بيجي دكا أما هيري رسا مغلش shi jam'u taksir an ce mishi taksir saboda idan ka zo yin shi sai ya kare kaga idan ka ce rajulun rajulun idan ka zo ɓangaren jami'in su ne ne ta ga tun da gurgu ba sa matsala ra'un ta goma kasira wannan jimin da zamma ta goma mai fataha sannan ga wata alif ko sannan kuma ga lamun ita ta zo to kaga anan gurin ya zama kaniyi madrasatun sai zama to madaris ya kare ka gani kaga madrasa kaga wannan darun a makaranta ta wato daure gare da arabu da zama to kusuma asadun ya ji misa usud ko gashi ba ya kare kaga amma harfin maza na ma amma tafsir ne tunda kaga ai wasan yayi ya samu matsala ya samu matsala to shi malam yace anan jambu tafsir ma dalla ala akthara minisdaini shi ne kuma zai iya ɗaukar mi sunan namiji ko mace kaga idan muka ɗauki a shajaratun sunan mu'annasa ne wani iri hakiki ko ma'anawi majazi ne mine shajaratun majazi ne الشجرة والإرن والإرن تعنيس مش والعبر دي بقى هو مجازين مجازين سموا له كده
فإذا بيع أيوة مبايع بيهم ايه يوشينا أقول لك بكرة بكرة كده عدل أنا جاوب يوا shine kaga majazi saboda suna ne wanda la la la yabidu wa la yalim to din ne ya zama majazi amma din da wannan a ka'ida dai aiki mu'anasa ne ko to idan ka zo ka ce a shajara me jami'i da a shijar ta ga a sunan maza ma akwai kira akwai jami'in tafsir a sunan maza akwai akwai jami'in tafsir kamar misali ita ɗauki zainab wadda ilmu anas ne hakiki ne
حقيقي
hakiki ne saboda me yasa سيدة زينب وأنا tana aiwa a dai ta tantance yawa zainab
saboda da ka ji ka san sunan wasu eh shi zafi so ka'ida a rike ta muka ce kamar suna da ya zama akwai ya kasu kashi uku muka ce akwai al-ma'anawi to zai da cikin ainihin mu'annasin ma'anawi saboda ba su cika shari'a cikakke ba saboda babu sahu ta alis gani to kaga shi saba to din da yake kaga mu'annasul ma'anawi ne amma ina zo jami'in da za a yi jami'in da ta zama ko sai a ce mi me jami'in zainab jami'in zainab zayani sai shi ne zayani shi ne zayani yawwa zayani ku shirya anan malam ya ce mana na'u rijal shi ne kina aushi da taghiri surat mufradi tare da kasancewar mufradin sa zai canza nahu rijal tullab urud rijal jami'i nabi to tullab a mufradin sa suke tambaya talibun urud eh hind eh hind to sai mana ce adabtu sad da adabtu sabi ka'ida ta bakwai yankasu bulisu min haisu ta'ayini ila kismai suna idan aka ya kasu ta hanyar nuna shi zuwa ga ainihin yanki guda biyu ta bangaren a nuna wannan sunan shin an san mai sunan ko ba a sani ba shi da ta'ayini akwai suna annakira shi ne ismun ya dullu ala ghairi muayyan shi ne sunan da yake nuni akan wanda ba a ayyana shi ba in ka ce rajulun wani mutum an san shi imra'atun wata mace an san da amma al-ma'rifa shine ismu yadullu ala mu'ayyan shine sunan da ke nuni akan wani ayyana mutum sananne na ku ce muhammadun ko ka ce haza in ka ce haza wannan abu an san shi yawwa sani shi yasa ka nuna shi yawwa wanda shi daga shi ma ainihin taqsimul ism min haythu at-ta'yin min haythu at-ta'yin sai abdabit thamin ka'ida ta takwas anwa'u al-ma'arif sab'a nau'ikan ma'arifa guda bakwai ne ijmala kaza a ce sananne ne a guda bakwai suke tabbatar da shi daga kaga wani abubuwa kaka tambaye kowa sananne ne a wajen mai karatu na farko akwai at-damir in kaga damiri kawai an san kowa ne in ka ce anta an san shi huwa hiya huma hum an san su an san su shine ad-damir shine ismun ismun suna ne ma'rifatun wanda ya zama to sananne ya dullu ala al-mutakallim yana nuni akan wanda yake magana aw al-mukhatab ko kuma wanda ake ga mai magana shi da al-mutakallim aw al-mukhatab ko wanda ake magana aw al-ghaib ko kuma wanda baya nan a ce huwa alladhi fa'ala hadha shay kaga ai bai da ma san san shi ko amma in iya gaban gafa uktubu dars anta anta um um anta kaga ana kace ko mun ababaka wa anta ma dai an san anta nan mutun sanani a gunka yawa ko kace ana alladhi fa'altu hadha shay kaga aini kai sananne ne akan wannan magana to wannan shine abdabir na farko sannan abu nabi akwai al'alam suna alam shi ma sananne ne ba da ce kamar shi ne ismun wudi al ta'yin musammam sunan da aka sanya shi domin ya ayyana abin da aka ambace shi da shi bi zati akan kansa wa duna hajati ila qarina ko baya buƙatuwa zuwa ga wata alama kharijat da take hudda shi an lafi ga wannan lafazin daga an faɗe shi an san kowaye kamar ka ce na Muhammad kada buƙatar wani abu ai an san shi aka kawo shi ko al-Qahira birni ɗaya a duniya sai abu ne sai ne wannan kaga sunan ne Arab Makka ka gani ka gani sai a Makka Madinatul Munawwara Alam ce sannan ce ta kare New York New York ka gani sananna ce to haka ne to shine ba da yake cewa wannan shine al'alam sai abu na uku daga cikin ala a sunan da yake sananne shine asma'ul ishara suna da ake nune shi shine ma dalla ala muayyan shine dukkan sunan da ake nune akan wani ayyana ne bil isharati ilayhi ta hanyar nuna shi na kuka ce za da zaka dama aya sanin ha li tanbih ne ko za ismul ishara ne hadha wannan kuma zaka da bazan kan shi kira zaka wancan abun shine kuma ismul ishara ne yustakhdamu li البليد ذاك مسجد ذاك بيت to kaga duk kaga an ce haza to abun nan menene ma'ai Alam.
alam a a
Al-Mu'arifa.
ma'rifa ne eh kenan ma'rifa ne sananne ne sai shi daga an ce haza hadihi zalika tilka to duk wannan abu sananne ne sai abu na gaba da ke cewa akwai asma'ul mawsula sunaye اسم الموصول كده اسماء الموصوله سوني الذي التي اللاتي وشي لوكا cewa ma yadullu ala muayyan shi duk abin da yake nuni akan wani abu sananne biwasati jumlati ta hanyar tsatsakin jumla tuzkaru ba'dahu da ake ambatan wannan jumla bayan ismul mawsul musamma ana cewa siratul mawsul kenan sadaddiyar jumla da take sada magana shi kaga allazi at'amahu min ju'in kaga alladina kaga sananne ne kowai eh kaga rigo shine kaga man amila salihan min dhakarin wa aw unsa kaga nan asan kowa yawa man dalladhi a man dalladhi yashfa'u kaga nan yawa to duka irin wannan kaga suna ne wanda ya zama to sananne to shi ne ba da cewa man tana daga cikin ita ma asma'ul mawsula al mu'arraf sai bangaren suna wanda ya zama to al mu'arraf bil alif sunan da bi bi al sunan da aka masa ta'arifi da alif da lam wannan shi da aka yi sani ba ko shi ne ismun nakiratun dakhalat alayhi al suna nakira sai a sanya masa al a cikin sa fata'ayyana biha fatu'ayyana biha fatu'ayyana sai a yi ta'ayyana sa biha da wannan al'in wasara ma'rifa sai zama to ma'rifa nahu ar-rajul as-suq kaga da shi rajulun in ka sauke alif da lam ya zama ma'rifa suqun wata kasuwa sai ka sauke alif da nun kasuwar daga asuku kaga ya zama kasuwa kina santa shi zaba muka ce da mutum zai zo ce zahaba ila suqin zahaba ila suq me ban bace su fassara
Ya ce kasuwa. Wata kasuwa. Ya ce kasuwa. Wata kasuwa.
to Ya ce kasuwa.
ha
Eh, zahaba ila suqin.
darasin da muka yi jiya na yurushu da muka abiya ko ne halitta jiya littafi da aka rena shi mana amma da yawa daga cikin ɗalibai ilimi masu yin gane zaman su a kan shi da muka yi jiya duk da ke mun dogo shi yanzu mun zo fasin na biyar wannan iya da mahimmanci mutum ya dinga halarta wallahi karatu ne mai tsada malamin ya zuba shi akan wannan ne muka tattauna domin irin wannan jumla ita ke hana mutum fassarar larabci ko kuma in kai fassara ka ce ka yi gaba gani to ɗalibin ilimin in ya ji ka ko kuma malami ya san ka faɗa cikin matsala misali ka ce ja'a rajulu ja'a rajulu a fassara mu wannan mai ja'a hudawa eh nan ja'a rajul wanda kuma ja'a rajulu Mutumin ya zo. Wani mutum ya zo.
wani mutum ya zo mutumin ya zo Mutumin nan ya zo.
eh Mutum ya zo.
mutum ya zo kuma to haka ne malam eh haka kuma muka bashi akan azar ja'a ar-rajul me kace ja'a Mutumin ya zo.
eh mutunan ya zo eh ja'a ar-rajul mutunan ya zo tabbas ya zama ma'ruf ne ha ja'a rajul Mutum ya zo.
mutun ya zo ja'a rajul mutun ya zo wani wani mutun ya zo wani ne fi zama gaskiya mutun ya zo ko wani mutun ya zo eh wani mutum ya zo mutum ya zo to wani mutum ya yi zama dakta in za a zo a fassara amma asalin kalmar dama mutum ya zo shine asalin kalmar amma in ana so a bayyana a bayyana cewa wannan jahantacce ne ba sashi ba a ce ja'a rajulun wani mutum ya zo wa ja'a rajulun min aqsal madinati wani mutum ya zo daga can karshen garin madina wani hajjar wani iya da kyau mutum ya bada dukka akan bangaren al-ma'rifa domin zaka zo fassara in baka kiyaye wannan zaka fada cikin tarko musulman yake cewa al-mu'arif bil alif shine ismun ismu nakira sura ne nakira dakhalat alayhi al-ward an tashri fata fatu'ina biha sai ay ta'yin sa da wannan alif da lam musar ma'rifa sai ma'rifa nawu ar-rajul as-suq sai al-mu'arif bil idafa akwai sunan sa ne ta bangaren idafa sa da ake ismu nakira suna ne kuma na nakira ba iktasaba ta'rif amma ya tsururi kasancewa sa sananne ne min idafati ila ihda al-ma'arif as-sabiqa saboda raba shi zuwa ga ɗaya daga cikin waɗancan abubuwa na ma'arifar suka gabata na ku ce hadha kitabu muhammad wannan littafin muhammad ne kitabin ya zama ma'arifa saboda araba shi zuwa ga awwa sanan littafin ne kenan kaga anan gurin ya samu ma'arifa saboda mai idafa kamar ka ce kitabu zaidin baitullahi naqat naqatullahi kaga wannan ya zama to ma'ruf ma'arifa ne saboda ake idafarsa to shi ne malam yake cewa hadha kitabu muhammad sai abu na bakwai al-mu'arraf bin nida akwai kuma wanda ake sanin shi ta bangaren kira ismu na kira sunan na kira iktasaba at-ta'rif ya tsururi kasancewa sa mu'arraf ne min qasdihi bin nida saboda nufata shi da ake ta bangaren kira nahu ya rajul inda ce ya rajul za sananne ne akbir ya kai wani ai baka ce mutum ya rajul inda ce ya rajul sananne ne ya kai wa ya kai wannan mutumin fuskanto ya zama arifa sai abdabi ta sa ka'ida ta bakwai da ta tara zama tsaya akan ta yankasu lismu suna ya kasu bi ibari akhirih lura da kashinsa ila khamsati aqsam zuwa ga kashi guda biyar a lishu sai akwai suna wanda yake lahiyayye kullu sumin dukkan suna mu'rabin da ake irabun sa laysa fi akhirih harfun babu a ƙarshen harafi min aharif illa daga cikin huruf illa nahu zaid muhammad da wani ne suna ne sahihi babu min alifun babu wawun babu yawu sannan akwai shibhu sahihi akwai sunan da yake gama da sahihi amma bai cika sharɗin sahihi ba shi da kullu ismin shi da dukkan sunan da mu'rabin ana i'rabun sa fi akhiri a ƙarshen sa wawun akwai waw aw ya ya ko akwai ya qabla huma gabanin su harfu sakin amma kuma akwai harafi mai dauki mun gane misali kamar idan ka ce dalwun kaga suna ne amma gabanin sun da ƙashi akwai ɗauri to wannan ɗaurin da aka yi shi ne ya kawo masa rishin cika yadda shi ne harfin sakin to a lokacin da kaga ba za a ce mishi ba harfin illa ne domin wannan ya inda shi ta asali shi eh wau da ya ishi kamar eh ba da shi kaga kamar zabiyun da dalwun suna ne sahihi domin ana irabinsa in ka zo irabi za ka ce amma kamar misali idan ka kashi cikin jumla aha aha akalat zabyun kaga taci kaga ni kaga ana amadabi kana ita kuma qatartu zabyan marartu bi zabiyin kaga an yi rabusa kenan kaga ana kula ga cewa ainihin kuma sakata dallu sakata dallu kaga ana fa'il yin biye addallu shi ainihin alamu rafihi ala akhiri to kana ya cewa ainihin ishtaraitu dalwan yawa kaga ni kuma aha alfata zahir ala akhiri sannan kuma muna so bata kasra أها سقرت سقيت الزرع بالدلو سقرت الزرع بالدلو إيه إيه أما مو بيجي سؤال أنا أقول الدلو اسم مجرور بالباء وعلى جره الكسرة تو أما أنت لو بنجر مثالي bangaren abin da ya shahi a musa ya zaka ira musa ja a musa ra'aitu musa marar ta za to da kira ga harfin illa wannan wawun wannan wawun in ta yau dalwun babi yawwa ba wawun illa ba shi shi sama ne kawo wannan abu yawwa shibu sahihi ke na iya kwatankwacin sahihi ne shi da kullu sunan shi da dukkan sunan da fi akhiri kashin sa akwai wawun aw ya'un kabla huma gabanin amma kuma harfin sakin kaga harfin daurin na shi kawo musu ga wawo in ga yaɗin amami harfin da yake ɗaurarren shi hana shi samu matsayin la mun gani ko yawwa sai alisimu al-manqus sai suna wanda ya zama to manqus ne shine kullu ismin dukkan sunan da mu'rabin ana i'rabun sa akhiru karshen sa ya'un akwai ya lazimatu da tantance shi ko maksurun ma qablaha maksurun ma qabla harfin da ke gabanin ita ya'un in eh kenan akwai mi maksur a shi ne lazim maksur ma kabla hakinan harafin da kafin harfin illa kasra gare shi kamar alqadi daga kafin harfin illa akwai mi akwai zabu in sai gare ta kasra gare ta yawwa aljani alhami duka wannan kaga majrur nabi akwai ainihin harfin da kabla ya maksur yawwa to shi wannan kaga ismu maqsum ne dusu da gani amma ana ana in ka zo irabiya za a masa ja al qadi ra'aytu al qa ra'aytu al qadiya ya hadith al arabi
marartu bil qadhi
domin ita shi sa ake mata ba mana amin zuhuriya a tsikalu yauni ne domin yana iya yiwa ja alqadi ra'aytu alqadiya to iya doka dan ba yauni marartu bil qadi to amma ba a faɗi ja alqadi ba sha qadi ra'aytu alqadi ya halatta marartu bil qadi bi halatta ba saboda akwai yauni sai aka ƙi waɗin wannan abu yawwa shi sa ba idan ka zo irin wannan duka kana iya ainihin su yonin ai ya zo a cikin alkur'ani gashi ya kawo adda'iya adda'i adda'i ja al da'i ra'aytu da'iya maradu bil da'i yawa aha akwai ya zo a cikin alkur'ani eh wace wai da ba eh wannan dai zo da fataha ya qaumana ajibu da'iyalla okay ajibu da'iyalla kaga ana mishi mi an masa fataha yawa dan gidan in yazo da fataha ana masa sai abu na hudu alisbul maksur sai suna wanda ya zama to maksur ne shi ne kullusmin shi ne dukkan sunan da ma'urabin iya ana irabinsa amma kuma akhiru ƙasashen alifin lazima akwai alifin da lazimce shi maftumin ma kabla amma harafin da ke gabaninta fataha gare shi mustafa kaga fa'in nan ko musa isa kafin alifin maksud akwai bi akwai fataha da wannan shi da ke alifin maksud laila salma to to shi ne maliki cewa to wannan shi wani gado iramu ta zake ja'a mustafa ra'aytu mustafa marartu bi mustafa ja'a mustafa fa'il marfu wa lamdra fihi ad-dammatu al-muqaddaratu 'ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'azzur fasiri ba ra'aytu al-mustafa المصطفى مفعول به منصوب ورفع به الفتحة المقدرة على الألف مرأة من دورها التعذر مررت بالمصطفى مصطفى اسم مجرور به بالباء وعلى جره الكسرة المقدرة على الألف مرأة من دورها التعذر sai abu na ƙarshe na biyar alisul mamdud shine suna wanda yake da madda shi ne kullusmin shi ne dukkan sunan da ya zama to akhiru ƙarshen shi hamzatun akwai hamza qablaha alifun amma gabanin ta akwai alif za'ida da aka dada alif in za'ida ce nahu sahra kaga wannan shi ne ismul mamdud afra bayda sauda to wannan shi ne ba ismul mamdud saboda bisa akwai alif wanda zama to mamduda ce wanda kuma akwai hamza ƙarshen sa shine kaga am shine ake cewa ainihin wannan shine kullu fil murabun akhir wa hamzatun qablaha alif kina kaga akwai hamza sai shi amma gabanin ta akwai alif yawa hey malaci kuma alif ima za'ida ce ƙara da ne aka yi yawa domin asalin irin wannan kaga sahara kaga sahara na sahara ne kaga ne wannan kaga kuma irin su wannan sauda na sud ne سواد وقارة ثانية أكي أول نقول خير إن شاء الله ونذهب الكتاب ودعنا الله على يسير خير وبركة إن شاء الله يا